لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ بالخوارج ومنهم من يرتبهم بحسب خفة عمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجعة ويختم بالجهمية ويختم بالجهمية كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنه كعبد الله ابنه ونهوه وكالخلال وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما وأبي الفرج المقدسي وكلا الطائفتين تختم بالجهمية لأنهم أغلب البدع وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ بكتاب الإيمان والرد على المرجئة وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات فيكون الكلام أولا مع الجهمية وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا فله مصنف في الصفات ومصنف في القدر ومصنف في شعب الإيمان ومصنف في دلائل النبوة ومصنف في البعث والنشور وبسط هذه الأمور له موضع آخر والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار فقالت الجهمية والمرجئة قد علمنا أنه ليس يخلد في النار وأنه ليس كافرا مرتدا بل هو من المسلمين وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان معه بعض الإيمان لأ... ليس معه بعض الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يتبعض فيحتاج أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة فقال فقهاء المرجئة هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكروها فالذي لا بد منه تصديق القلب نعم نعم قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها فالذي لا بد منه تصديق القلب وقالت المرجئة الرجل إذا أسلم كان مؤمنا قبل أن يوجب عليه قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول أئمة السنة وكان ابن المبارك يقول هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ ينقص وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضعه ودلت النصوص على نقصه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونهو ذلك لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء ناقصات عقل ودين وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تسلي وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke da Rijiyar Zaki a wannan yammaci na Litinin a yau muna 27 ga watan Zulhijja hijirar Manzo sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 6 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bayan al-haqq wal mutlan wallafar shaykhul islam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala amin wannan shi ne darasi na saba'in da biyar a wannan littafi wanda shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake magana akan ƙungiyoyi masu dangantuwa zuwa ga musulunci da maganganunsu akan al'imani menene imani mai kuma yake faruwa ga mumini na karuwar imaninsa ko raguwar imaninsa to bala yana magana akan wato yadda marubuta na malaman musulunci suka yi rubutu akan ƙungiyoyi da suka danganci zuwa ga musulunci da irin aƙidunsu da yadda kuma suke jera maganganu ko kuma rubutunsu da yadda suke tsara shi ya ce wa innan nasu fi tartibi ahlil agwai ala ansam ce annas yana nufin malamai وإن الناس وإن العلماء في ترتيب أهل الأهواء وجد جيرة بياني أكم وتطار بياني أكم باب وتاسم الجياسون بدا جعل أقسام سن كسو جدا جدا منهم من يرتب على زمان حدوثهم أقول إزدار سنة دوبا دزامن فارورس أو بينسو فيبدأ بالخوارج سيفان الخوارجاوة ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وقلتهم وكما تكثار سوء دوبا da saukin wato al'amarinsu wato bida'arsu ko kuma tsananin bida'arsu wa yabda bil murja sai fara da wacce take mafi sauki mafi ganganta su ne murji'awa wa yakhtimu bil jahmiya sai rufe da bayani akan jami'a wato anan malam yana ba mu labarin yadda malamai a wajen rubutu wanda kamar wata dajiya ce don fa'ida kawai yadda malamai suka rika rubutun rubucensu a baya cikin littattafan da suka rubuta musamman domin bayanin aƙida ta ahalin sunna da kuma wasu aƙidu da suka karkacewa aƙidar sunna suka saba wa aƙida ta sunna yake cewa wajen bayanin wato aƙidu na ‘yan bida wajen jera bayanin aƙidu na ‘yan bida wasu suka fara da aƙidu masu fi daɗewa wacce ta fara bayyana sannan wacce ta biyo ta a baya sannan wacce ta biyo bayan ta ce sai suka fara da hawarish kamar yadda ya shi ma a nan shi ma sai da fara da bayanin hawarish sannan ya shiga sauran bayanai suka fara da hawarish saboda hawarish su ne farkon bida da ta bayyana waɗanda suka fito kuma har aka samu sahabbai sun yaƙi da su kamar sai na Ali da mutanensa sauraka ita ce aka dabo albida hudusan ko awwal bida da hudusan tunda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga faruwar su ko bayyana su sauraka wasu sukan fara da wannan sai su biyo da wacce jami'in ke biye da ita a faruwa haka har su iya ƙarshe wasu kuma suka duba wacce ce ta musan saukin labari wacce ce ta musan saukin labari cikin bidiyoyi sai suka fara da murjiya a nan yana nufin rijabar fuka murjiya waɗanda suke nan wato jingine ayyuka ba sa sanya su cikin kunshin imani amma duk da haka sun yarda cewa ayyuka suna da tasiri suna da tasiri wajen mutum ya zama da kwarai ko ba da kwarai ba amma dai ba sa cewa ayyukan mutum suna da tasiri a wajen haɓaka imanin su rage imanin su ne ta kuma to kaga bid'a su tana da sassauci in suka kwatanta ta da bid'ar jahmiya waɗanda suke cewa imani shine kawai sani ma'arifa idan ka san akwai Allah shi kenan kai mu'mini ne wanda yake bai san Allah ba shine ba mu'mini ba wanda mun yi bayanin su a baya kaga wanda su bid'a su tana da wato tana da tsanani sannan da abin da ya shafi yadda suke korewa Allah sifofinsa duka wata sifa da ubangiji sifanta kansa da shi da ita a cikin alqur'ani kamar as-sami'u al-basiru ar-rahmanu ar-rahim al-malik al-qudus da dai sauran sifofi da su zuwa cikin alqur'ani duka ba sa tabbatar da Allah su a matsayin sifofinsa sai dai su ce kawai sunaye ne kamar kowane suna da Allahu da Rahmanu da Rahim ba su da bambanci wanda ya ce Allahu ne ne yake da wanda ya ce Rahmanu ba bambanci ta fuskar ma'ana ta fuskar ma'ana dukkan su ala ne suna ne suna ne da yake nuna zati kawai suka kore ba Allah da su sifofin sa su tabbatar da Allah ko ce su ba kaga wannan bid'a su ta ka tsanani to wasu daga cikin marubuta suka tashi rubutu sai su fara da murji'a saboda bid'a su ta fi sauki sai kuma su kawo daga ƙarshe sai su kawo maganar jami'a saboda su bid'a su tana da tana da tsanani sosai dan ci kama fa'ala kathirun min ashabi ahmada رضي الله عنه كعبد الله بن كعبد الله ابنه ونحوه kamar yadda da dama daga cikin almajiran al'imam ahmad suka yi a rubuce-rubucensu sai ba da misalin wasu da ce kamar abdullahi abdullahi da gidan al'imam ahmad abdullahi ibn ahmad ibn muhammad ibn hanbal da shaibani abu abdurrahman ɗaya daga cikin malamai wanda suka ilimta wa hadisi suka ilimta wa suka yi dubtawa ƙida na ɗaya daga cikin ɗayan imamu ahmad waɗanda suka yi ilimi da shi da ɗan uwansa salih daga cikin wani da kuma hanbal ɗan ɗan ɗan amin ɗan abin wanda imamu ahmad yake aminsa wanda shi abdullahi yana daga cikin waɗanda suka suka samu ilimi har imamu ahmad kansa yana yabansa yana cewa inna ba abdurrahman ɗan wa'ayyukan kafiran ya tattara ilimi mai yawa haka babansa yake cewa abu abdurrahman da kunyarsa ce ce abu abdurrahman ya tattara ilimi mai yawa haka nan abu da hussein ibn hunani ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi shi ma ya yabe shi ya cewa malaman su da dama suna ba da shaida akan cewa imamu imam abdullah yana da ilimi da su ɗaya daga cikin mazajen hadisi da ilolin hadisi sunayen marwata hadisi da alkunyarsu kuma yana da kokari da dajiya wajen neman ilimin hadisi ya yi yawon neman ilimin hadisi a iraki da sauransu to yana da littafin kitabu sunna kitabu sunna kaja sunna ana yana da akida ba wai yana nufin a ce abu sunna ko a ce abu ba sunna ba a ce abu farilla ko sunna kaja sunna yana da akida ba ce sunna tv kaga ba ana nufin kawai abin da ba farilla ba ana nufin akida jimi ce ta masu akida masu akida ta tattara ta suna ta ce fulani mai ahli suna ana nufin akida su mai kyau ce ba wai ana nufin kawai su doni yake yi ba ana nufin akida su mai kyau ce sauraka akwai kitabun sunna littafi na akida yi magana akan akidar magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai da limaman shari'a da kuma yi magana akan gurbatattun akidu da ya bayani akan su to a cikin wannan littafin shi ma da ya tashi bayanin gurbatattun akidu sai da ya fara da mafi sassauci ta ce murji'a sannan ya kara shi da wani biyu baya da maganar jami'a haka nan al-khallal al-khallal shi ma yana cikin almajiran wato ɗaya daga cikin malamai da suka taimaka wa mazhabar imam ahmad ba ba wai almajirin sa bane da ya karatu kansa ko sa kai tsaye amma yana daga cikin wanda suka taimaka shine ahmad ibn muhammad ibn harun ibn yazid al-khalali al-baghdadi a zamanin sa yana daga cikin manyan malaman mazhabar hanabila a zamanin sa yana daga cikin malaman su da suke komawa zuwa gare su kuma yana daga cikin waɗanda suka tattara ilimin ilimin imamu ahmad kusan a da gabaninsa ba a cika matan ilimin imamu ahmad ba sai da ya zo tattara iliminsa ya masa hidima ana ce masa jami'ul ulumi ga Ahmad ibn Hanbal a tattara iliminsa kamar yadda bayani ya yi wa shafi ya tattara abubuwan da suka shafi mazhabar Imam Shafi'i da dalilansa da bai da martani ga waɗanda suka saba masa cikin wasu masaloli har ta kai ana cewa babu wani wanda Imam Shafi'i ba ya da abin da zai gora zai goranta masa sai shi sai a sai a da bayani shi ne kila abin da zai goranta Imam Shafi'i da zai yi saboda hidimar da ya yi Imam Shafi'i da fuskar iliminsa to haka nan al-khallal yake a mazhabar a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya taimaka kwarai wajen tattara ilimi Ahmad ibn Hanbal ya rasu shekara 111 to yana da kitabun sunna shi ma yana da irin da littafin kitabun sunna shi ma littafin ne na aqida to shi ma haka ya fara da batun murji'awa sannan ya zo ya mutu aljamiya haka nan akwai abu abdullahi ibn batta abu abdullahi ibn batta al-ukburi sunan shi ubaidullahi ibn muhammad al-ukburi shi ma ba hanbali ne ba hanbali ne kuma malamin hadisi ne kuma yana daga cikin mutane masu bautar Allah da aka ba da shaida a kansu yana da littafi al-ibana an shari'atin firqatin najiya al-ibana ne kuma al-batta da al-ibanatul kubra da ita ba wato shi ma littafi ne wanda ya kunshi bayani akan akida ta magabata da kuma bayani akan akidun da suka saba wa akida ta magabata littafin yana nan shaharar da ya bugagge a hannun a hannun makaranta to shi ma wajen bayani haka ya sai da ya fara da mafi sassauci a bida sannan ya kai zuwa ga mafi tsanani ita ce jami'a wa misalihi ma da ire-irensu وكأب الفرج المقدسي هكذا كما أبو الفرج المقدسي شين عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري المقدسي أبو الفرج شيما ما لبيني بأمبلي وما مثلا فكره wanda aka fi sanin shi a iraki da al-maqdisi da rasu asalin asalinsa wato daga baitul maqdis yana ɗaya daga cikin malamai ƙwararre wanda yake masanin fikihu masanin usuli kuma wanda yake rike da sunna kwarai da gaske shadidan da bin sunna yana rike sunna ba kaɗan ba to shi ma yana da littafi da tafsir fi usulin din yana da kuma littafi juz'un fi imtihan sunni min al-bid'i juz'i ne dan karamin ko shafi 200 da wani ba a ciki yana bayanin cewa ya halatta ƙarƙa bincikawa don a bayyana da tsakanin sunna da wanda ke da bid'a in ana son a nemi ko fatawa ko ana son a yi wani abu na shafa addini to a tantance ba laifi ba ne don an yi bincike don su gano wani sunna ne ko wani bida ne shi ne sai wani rubutu littafi yana da bugagge ne an masa aiki juzu fi imtihani sunni min albidi juzu fihi imtihani an jawazu imtihani sunni min albidi to a ciki shi ma a komai ba wannan ne ba fi kamata wajen aure wajen aure a yi cewa kai zan ja kumantar zo da dina nan ne ya kamata a bincika yanzu wani ya taki ya kai zo to shi ne malin ya ce wakilan ta'ifatai ne ta bil jami'a ce da almajiran imam ahmad da sahabban imam ahmad waɗanda suka biyo bayan sa daga cikin abin nan to dukkaninsu nan haka ya ce wakilan ta'ifatai ne amma muktada lugha ya ce wakilkan ta'ifatai ne saboda ta'ifatai ne musanna ne abin nan ne kuma wa'annan ne kamata ya zama wakilkan ta'ifatai ne kilkan jannatai ne a ta lugha kamar yadda yake rubuce da wakila kamata ya zama wakilkan ta'ifatai ne تختم بالجهمية الطائفتين أنا نفد الماجران الإمام أحمد كبر عبد الله لكما ما لمن سكي تكي مذهب سنك أصحاب أصحاب أحمد كبر خلال ابن بطة دعم الفرج المقدسي لسورس لأنهم أغلظوا البدع سبب جهمية باب والبدع تكيت موني saboda kamar yadda muka yi bayani a can baya shi jami ibn safwan wanda shi ake danganta ma wani akida da kuma sai da ya kwanaki ma yana bincike ina ya Allah yake akwai Allah ko ya kuma ya yake ya daina dukkan wani abu na ibada sannan daga baya gano da cewa ya gano cewa eh akwai shi amma ba ya da sifa ko wace yake zati ne kawai amma ba shi da sifa saboda kai kore wa duka Allah sifofinsa wa kal bukhari fi sahihi kuma kamar bukhari al-imam al-bukhari muhammad ibn isma'il ibn ibrahim بن المغيرة بن الزباء البخاري الجعفي مولاه البخاري إلى cikin malaman hadisi manya imam al-kabir min al-hadith الكتاب ساء جامع الصحيح المسند المختصر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه wannan littafi shi ma kamar yadda ku sani akwai abin da ya shafi aqida a cikin littafi saboda littafi ne da ya sa masa suna al-jami'u al-jami'u ya tattaro abubuwa da yawa daga ciki har da wasu masala ta aqida to shi ma ya buɗe littafin sa da kitabu badal wali shine farkon littafin da ya fara aisawa a cikin littafin sa al-jami'u sahih ko sa al-jami'u sahih littafi ne amma cikin sa littattafai ne littafi ne amma kutub-kutub ne a cikinsa guda ta sa'il da bakwai to farko shi ne kitabu wani ilwani sai na biyansu shi ne kitabu imani daga kitabu iman sai kitabu da ilmi kitabu wudu sai kitabu musli sai kitabu hayin sai kitabu tayamu haka ne ya tafi da shi har zuwa ƙarshe ya kare kitabu tauhid ya fara daga bada wahayi littafin badul wahayi sai kuma kitab at-tauhid shine kashi to kitabu badul wahayi yayi magana akan abin da ya kitabul iman yayi magana akan murji'a da ka abin da ya shafi imani da karbosa da rubosa da menene imani saboda haka nan yayi ishara zuwa ga murji'a da bai ambace su da sunan su ba amma dai masail din da ya tattauna shi da masail din cewa imani ya kunshi imani da aiki da kuma yana karuwa yana rabuwa kuma duka ayyuka da muke masu kyau suna daga cikin imani wajen da ya tattauna wannan sannan a ƙarshe sai ya rufe da kitabun tauhid kitabun tauhid ya yi raddi a kan zana da kawo da gaba ɗaya suke rusa tauhidi ma gaba ɗaya kaga jami'a da sun shiga can to shi ne ya ce kokal bukhari fi sahihi fa innahu bada'a bi kitabil iman bada'a an yana nufin a shaba a mas'alar aqida ba wai littafin ya fara da kamar da muka ce ya fara da badul wahayi da cewa shi ma badul wahayi daga cikin aqidar amma dai abin da yake nufi kenan kitabul iman wa radd ala murji'a wa radd ala murji'a wannan shi kace bai shi da shi bai kawo wa radd ala murji'a kitabul iman kawai ce wa qatabahu bi kitabit tauhid sana sai rufe littafin sa da kitabul tauhid wa radd ala zanadiqati wal jahmiya shi ma wannan ƙarin bayani ne shi da Islam ibn Taymiyyah da kamata ya yi karbi takiki a nan bai kamata shi ya sashi a duka sa bracket ba ko ya nuna cewa haka ya dauko shi ruwa daga cikin littafin buhari wanda ba haka ne ba ya ce walan ma sanna fal kutabu fil kalami saru yuqaddimuna at-tauhid was sifat yayin da marubuta suka zo suka rubutu akan al-kalam a da fitan tauhid da aqida suka zo suka yi magana akan aqida sai zanto suna fara gabatar da tauhidi da sifat abin da shafi tauhidi da abin da shafi sifa fa yaqulu al-kalamu awwalan ma al-jamiya sai su fara magana akan jamiya kaga za su fara da wacce ta fi muni sannan wa kadhalika rattaba abul qasim at-tabari haka na abul qasim at-tabari abul qasim at-tabari ba ka tabari mai tafsiri ba wannan shine tsallala ka'ida شيل هبة الله ابن الحسن هبة الله ابن الحسن اللالكائي أبو القاسم الطبري يا في شهرة اللالكائي نعم شيل ميلتا من شرح أصول اعتقاد أهل السنة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالتالي لي بابا ودي شرهم أكيدون معلمان سنة نعم duka malaman sunna da aka sani ya kawo aqida su kawo aqidar Imam Ahmad da Imam Shafi'i Abu Hatim al-Razi Abu Zur'at al-Razi Ibn al-Madini Imam Malik sannan ci gaba da kawo abubuwan da ya shafi aqida da kuma bayani akan waɗanda suka karkace wa aqidar littafinsa shi ma yana da ya rasu shekara da hudu sha takwas jira daga cikin malaman ƙarni na ƙarshen ƙarni na hudu da farkon ƙarni na biyar fi kitabihi usulus sunna haka ibn tabi'a ya kira shi amma sunan littafin sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jama'a sannan wal bayhaqi haka nan al bayhaqi abubakar ahmad ibn husayn al-khurasani ash-shafi'i al bayhaqi wanda mashhuri ne cikin malaman hadisi an saba jin sa sannan ake maganar hadisi za ce rawahu bayhaqi daga cikin malaman karni na biyar ya rasu shekara 458 450 da takwas mutumin khurasan ne kuma ba shafi ne kamar da muka ce babu wani wanda ya hidimta wa zama shafi musamman ta fuskar dalili bayyana dalilai kamar hidimar da albaya ke yi littafin san sunan kabir kuma sunan kubra littafin san sunan sura littafin san filafiyat da ya ke bayanin sabanin su da mazaba da abu hanifa cikin masail da shi ma babban littafi ne da ma'arifatun sunan wal athar shi ma babban littafi ne duka waɗannan littattafai sun hidimta wa mazhabin shafi sannan ta fuska ta wata fuskar kuma ya hidimta wa abin da ya shafi aqida shi ma ya rubutu daban-daban shi ne na imam ibn tabi'a yake cewa afrada li kulli sinfin musallafa ya ware wa kowane wato nau'i daga cikin nau'ukan aqida ya ware masa littafi kan cin gashin kansa falahu musannafun fi sifat yana da kitabu sifat wanda ya ware shi domin bayanin sifofin Allah wa musannafun fil qadar littafin da ya rubuta ka kan da bayanin bai cece kaddara yake nufi da kaddara wa musannafun fi shu'abil iman yana littafi wanda ya rubuta shi akan bayanin shu'abil iman da kuma yace al-iman bidun wa sittuna shu'ba duka ya zauna sai da ya tattara waɗannan shawab ɗin da suka zo a cikin hadisi wanda yake ya tattaro su daga cikin hadisi sai da maganganu magabata littafi ne babba da aka wajen mujalladi bakwai wa musannafu fi da la'ilin nubuwa yana da kuma musannaf da ya kan da la'ilin nubuwa wato dalilai da suke tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam mun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne abin da ya zo da shi sako ya zo da mana da shi daga Allah ƙari da aka yi masa wahayi gaskiya ne daga Allah ne to menene dalilan da suke tabbatar da cewa annabi gaskiya ne to su ne tattara dalilai a cikin wani littafi babba da kira shi da rayuwar dubuwa wa musannafun fi ba'thi wa nushur yana da kuma musannaf littafi ka tukam da ya tattara don maganar tashin alkiyama wato ranar da tashi mutane da kabari domin yi musu hisabi kafin da ya shafi tashin alkiyama yana da musallafa kan isbatu azabin qabr wa da'ibi tabbatar da azabar qabri da kuma ribar qabri wanda shi ma wani babi ne na aqida da wasu ke karetawa cewa an mutu babu zancen azabar qabri babu zancen ribar qabri to shi ma yana da littafi da ya rubuta ka cokan akan wannan wace wani bala nan yana ishara zuwa ga dan yadda malamai suke ta rubuce-rubuce da kowa irin tsarin da yi wajen asasa littafinsa wajen wallafar littafinsa ga tsarin da yi wa basu hada yi umur da kuma wazo da aka ce ba nan ne wajen shimfi da bayani akan wannan ba sada sai dawo ya ci gaba da batun da yake yi can kamar wata irin dan ratsewa ya yi don ya baka wata fa'ida game da littattafai da aka rubuta musamman akan waɗannan kungiyoyi da suka karkacewa hanya ta magabata sai ce wal maqsudu huna abinda daidai ake nufi kamar yace a takeice dai anna man sha'a nizai fil asma'i wal ahkam fil iman wal islam annahum lamma dhannu annahu la yataba'adu قال أولئك فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيقول في النار yace abin da nufi a nan shine mafarar wato sabani da jahiliya da aka samu dangane da al'asma wal ahkam al'asma shine sunaye da ake bawa mutane dangane da abin da yake ya shafi gudunar su da cewa da mu'mini ne wani musulmi ne wani mu'mini ne wani fasiki ne wani kafiri ne wani da suna al'asma al'ahkam kuma abin da suke suke rizumtawa da cewa da mu'mini ne shine wato yana da imani amma masa hukunci da imani ce wani fasiki ne an masa hukunci da fisk wani kafiri ne an masa hukunci da kafirci to shi ne suke cewa al'asma wal akam al'asma shi ne sunan da ake kira masu wannan abu abin nan aqidar da su da kuma hukuncin da suke ke biyo bayan kira shi da wannan sunan shi yasa ya ce fil imani wal islam idan shafi imani wani islam kuma shafi musulunci a cewa da mu'min kuwa da muslim annahu lamma zannu annahu la yataba'ad yayin da suka yi tsammanin cewa shi imani ba zai karkasu ba qala ulaika sai wadancan dincan sai suka ce fa idza fa'ala zamban idan mutum ya aikata zunubi zala ba'du to sashin sa ya tafi fa yazulu kullu to dukan sa ma sai tafi fa yaqulu fi nari sai da goma wuta wannan maganar ita ce maganar khawarij da mu'tazila maganar khawarij da mu'tazila suna cewa imani kullun abu ne guda daya ba zai karbi kare da rake ba a su al-abin al-mu'tazila da khawarij duk sun yarda cewa aiki yana cikin imani duk sun yarda kamar da mu'ahli sunna muka yarda cewa al-amal fi musamman imani yana shiga cikin imani amma idan muka sha bambanci da su mu muna ganin cewa dan mutum bai aikata wani abu ba daga cikin ayyukan da suke cikin imani ba zai kafarta ba sai da ce da shi idan ya aikata kabira da ce ya zama fasiki yana aikata kabira yana zina ko yana shan giya ko magareci ne a ce da shi fasiki amma ba za ce masa kafiri ba su sai suka ce a'a shi imani tun da wani abu ne ba kulalle ɗaya a su ba zai karbi ƙari ko rage ba ko dai a same shi dukansa ko a rasa shi duka saboda ka idan aka ce mutum ya aikata kabira to sunan imani ya rabu da shi kenan ba za a taba kiran shi da sunan imani ba su hawari suka ce tun daga nan duniya ma kafiri za mu ce masa sana ka je lahira da goma su ka mutu zira suka ce a ba za mu ce masa kafiri ba nan duniya za mu masa mu'amalar musulmi amma ka je lahira da shi da kafirai duk ɗaya suke ba su da bambanci wannan shi ne bambancin su to kuma yadda suka haɗu abin da ya jawo suka yi wannan hukunci shi ne cewa imani a zuciya wani abu ne guda ɗaya da kulalle da baya baya karkasuwa mu ahli sunna bin da cewa da karkasuwa saboda hadisai da suka nuna haka wanda imanu bai zo ba sun da shawara da mace kashe kashe ne sittin da wani abu ala mawla ilaha illallah wa anna imamatu al-adha an al-tariqi wal haya'u shawbatu min al-iman ce hatta kunyar mutum kunya da mutum zai rika ji kunyar da mutum za a ce yana da ita wani kaso ne daga cikin imani ba mutum mai kunya yana da wani kaso na imani da mutumin da ba shi da kunya ba ya dace mutum mai rashin kunya ya yi rashin wannan kasan na imani wannan ko a hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka nuna mana suna mana akwai mai raunin imani akwai mai karfin imani al-mu'minu qawi khairun wa habbu min Allah min al-mu'min akwai mumini mai karfi akwai mumini mai rauni mumini karkarba ya fi a wurin Allah sama da mumini mai rauni shi kaga akwai mumini mai rauni akwai mai karfi cewa bin hadisin Abu Sa'id al-Khudri marra minkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi wa illa bi yastati'a bi lisanihi wa illa bi yastati'a bi qalbihi fa dhalika adhafu al-iman kaga akwai adhafu al-iman ibadin da yafi kowane rauni saboda haka su a gurin su duba wannan kawai mutum ko ya zama al-mu'minul qawi ko ya zama ba mu'mini ba kawai ya zama mu'mini ne kawai cikakke don haka su a wurin su da mu'mini wanda yake bi imani cikakke waliyan Allah da annabawan Allah manyan masu tsoron Allah daidai suke da masu kai dan iska da suke yawa a gari kwarro kwarro da imanin sirri ne kaga akwai akwai matsala akwai matsala shi yasa wakil ibn jarrah ar-ru'asi yake cewa ta yaya ta yaya zan daidaita imanin hajjaj ibn yusuf al-saqafi da imanin abubakar da umar ta kai ba aqulu imanu hajjaj ibn yusuf ka imanin abubakar da umar radiyallahu anhu su a wurinsu duk babu babu bambanci تشير إليه فقالت الجهمية والمرجئة قد علمنا أنه لا ليس يخلو في النار جهمية سوكما المرجئة من غير النار سكتشي tunda ne mun san cewa ba zai yi wa ba cikin wuta ba da jami'a su ne waɗanda suka ce imani shi ne kawai sanin sanin Allah inda ka san akwai Allah shi ke da kai mumini ne ba ka da bambanci da kowane irin mumini wanda ne ya san Allah a baya mun yi magana su yi magana kan wannan cewa magana su tana da zumta cewa iblis ma mumini ne fir'auna mumini ne da duka waɗannan sun san sun san Allah ne amma kuma ba su zama mumini ba kai san fir'auna waɗannan mumini ba munafukai a gurin su mumini ne tunda su san Allah ne a tunzu a gurinsu suna cewa mun san cewa su ko murjiya abin da suke cewa shi ne wato gaska abin a tasdiku bil qalb wal qawl bil lisan su murjiya imani a gurinsu a tasdiku bil qalb wal qawl bil lisan ka gaskata da zuciya kuma harshe ya furta harshe ya furta to kaga da suka samu banda jami'a su jami'a ba sai ka furta ba dai a zuciyarka ka yarda akwai Allah kana da sanin Allah shi kenan su wanda su ce a'a sai ka ce a shaɗu Allah ilaha illallah sannan kake mumini amma kuma daga lokacin ka zama mumini kuma babu maganar a ce wani abu da baka aikata ba zai sa imanin ka ya kasa ko ya ko ya rauni su kuma daga nan sai suka samu tasu matsalar to kada alimna sai duka biyu tunda suna da natija wuri daya da cewa aiki baya daga cikin imani annahu laysa yakhludu fi an-nar dan mutun ya aikata laifi ba zai dawo ba huta ba dan mutum yana shan giya ba zai dawo a wuta ba yana yana yana yana zina ko ya shiga wuta ba zai dawo a wuta ba suka ce to mun san da haka wannan wulai sa kafirin murtar da ko ba kafiri bane wanda ya rinda kamar yadda hawari suke faɗa ba za mu ce da shi kafiri ba wanda ya rinda ba za mu ce zai dawo a wuta ba kamar yadda hawari da mutazila suke faɗa ba za mu ce ya zama kafiri murtaddi ba kamar yadda hawari suke faɗa mutadila ba su ce masa kafiri ba su ce masa murtaddi kawari suke fara masa haka to da jami'a da murjiya suka ce mun san ba za mu iya gaya masa haka ba tun da bar gobe da musulmi ne yana cikin musulmi tun da muna gani a qur'ani cewa kai wanda ya sata aiki masa hannu ba ce a kashe shi ba ya yarda wanda ya sha giya cewa kai masa abin da alqur'ani ya ce mana wanda ya zina da ya masa bulala saboda haka ba inda aka ce kafiri ne tun da aka ce masa haddi kaga yana da cikin musulmi kenan amma ga abin da za a yi masa na haddi wai za ka da minar musulmi na to suka ci to shi ke da mun yarda cewa musulmi ne mun yarda musulmi ne waje ba an yi kuna mu'minan tammal imani laisa ma'ahu ba'dul imani wajibi ne ke nan ya zanto mu'mini mai cikakken imani ba wai wanda za a ce yana da sashin imani ba kaga sun dawo magana cewa imani dunkulallen abu ne guda daya ba ya da wani sashi sashi idan har suka ce idan har mun yarda ba kafiri ba ne ba murtaddi ba ne to shi kenan mumini ne mai cikakken imani ba magana a ce imanin sa ya rabu li'anna al-iman indahum la yataba'ahu saboda su ma a wurin su imani ba karkasuwa fahtaju an yaj'alu al-iman shay'an wahidan yashtariku fihi jami'u ahli al-qiblati tace imani wani abu ne guda daya wanda duka masu kallon al-qibla su sallah suke tare a cikin sa duk wani wanda zai ke musulmi yana kallon alƙibla yana sallah suka ce imaninsa ɗaya da ɗan uwansa ba wani wanda yake sa babban a cikin imani faqala faqala fuqaha'ul murji'a su fuqaha'ul murji'a kamar da muka ce wanda su ne murji'a masu sassaucin ra'ayi ba wulatul murji'a ba huwa at-tasdiq bil qawli wal qawl bil lisan su wanda suka sha babban da jami'a kenan sun ce gaskatawa da zuciya sannan da furci da harshe dan mutum ya gaskata a zuciyarsa amma bai furta da harshensa ba ba sa ci musamman ne sai ya furta da harshensa amma da zarar ya furta da harshensa to imaninsa cikakke ne cif cif a gurinsu babu ko wani zani a kan imaninsa faƙalatil jamiyyatu ya sa ba da tasdiki to ina da tsakko da ya ce wa ƙalatil jamiyyatu ba tasdiqul lisani qad la yajib gane amma ba zai zama ba da tasdiqin lisani ba kuma qad la yajib sai dai ko tunda can a baya hada maka su ya ce da jami'a da murji'a dukkan su sun tafi akan cewa wanda yake mai wato wanda yake a a mu'mini to ba zai dawoma a wuta ba kuma za a ce masa kafiri ba kuma ba za a ce ba musulmi ba kuma zai dawoma a wuta ba amma mun ce sun sha babban wajen tarihin imani ko da ka ga ya hana su amma wajen sanin hakikar ne da imani sun sha babban sun sha babban da saura saboda haka a wajen tantance imani kuwa sai zanto murji'a suna cewa at-tasdiqu bil qawli wa qawli bil lisan gaskata da zuciyarka sannan ka furta da bakinka dan mutum ya yarda a zuciyarsa bai taba furtawa ba wanda ba kiran shi mu'mini sai ya fito ya furta yasa ko wanda zai shiga musulunci sai ya yi kalmar shahada zura sai jami'a sai suka da suka ce a to ai shi tasdiqu lisani da gaskatawa da harshe ai ba koyaushe ne yake zama wajibi ba idza kana ar-rajulu akhrasa aw kana mukurahan ai zai iya zama mutum kurma ne baya baya abin nan baya magana to kaga idan baya magana kaga ba za a ce sai ya furta da harshen sa ba to ba bai furta da harshen sa ba za a ce ba mu'mini bane suka ce to kaga tun da dai ba shi ba dole bane furtawar akwai sanda ba za ta zama dole ba to a dai a janye ta daga cikin tarihin imani cika da ne cewa sai a yi furci ake zama mu'mini an gane kamar ranar suke musu au kana kura ko kuma a an tilasta shi wato yana cikin waɗanda suke kafirai ya yarda a zuciyarsa cewa Allah ɗaya ne amma yana cikin waɗanda ba zai iya faɗa ba kamar da jashi misali ba zai fitowa ya kalmar shahada a ji shi ba to za a ce ba mumini ba ne mumini ne to kaga idan har wanda yake bukura da za a sa shi gaba yana tsoron ya bayyana wani abin biyo baya na ya rasa rayuwarsa zai ci gaba da zama a mumini a hakan to da bai za su za ku ce sai a fita da baki sannan ake zama mumini fallazi la budda minhu tasdiqul qalbi saboda haka mu abin da muke gani yanzu su jami'a suka ce mu abinda kawai muke gani shi ne a gaskata da zuciya in dai mutum ya gaskata da zuciya kawai mumini ne to kaga a gurin su gaba da imani ba zai karo ba zai rabu ba tunda wani abu ne turare guda daya dumbulalle dumbulalle ba zai taba karbar rabuwa ba ko dai a same shi duka ko a rasa shi ba al'amarin nasu akwai wahala وقالت المرجئة سي مرجئة سكتي الرجل إذا أسلم كان مؤمنا قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال ai mutum iya musulunta ji murjiya tunda suna cire ayyuka daga cikin imani sai suka ci to musulun ya musulunta ai ya zama mumini kafin wani abu na aiki ya waje ba a kansa to mutum ne ya zo karfe tara ya musulunta kaga azhar ba ce ba ba ya ce azhar ta waje ba a kansa to lokacin da ya zo shiga musulunci babu wani abu da ya waje ba a kansa a lokacin ba za a ce masa mumini ba da za ku ce masa mummuni to ashe kenan aiki ba a cikin imani an fahimci saboda haka suka ce aiki ba a cikin imani tunda zai iya zama mummuni ko da bai taɓa yin wani aiki ba da a ce lokacin daidai bayan ya musulunta sai ya mutu za ku ce wani wanda ba mummuni ba ya mutu don za mu ce mumini ne tunda za mu ce mumini ne a shekke nan ba sai sai da aiki ba yake samun imani wanda duk yana cikin maganganun su na hankali waɗanda dan da su suka suka nuna ba haka bane da su sun nuna waɗannan ayyuka da da da ake da su suna cikin suna cikin musamman iman wanda za mu watakila ko nan gaba za mu zo a kansu amma a baya mun dai ta bayanin su da dalilai da suke tabbatar da da wannan ka dauki suratul suratul mu'minun a cikin a cikin abin nan farkon ta ai sai bari mu'minai ya fada duk bayan ka bane qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un alladhina hum 'ala al-lagwi mu'minun alladhina hum للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم بينهم غير مؤمن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم في أماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الشاهد كان لك آيوين آية تتبع لنا المؤمنين المؤمنين haka sifofi ce ta faɗa kuma da ayyuka ne to ko wannan kadai aka aka barka da shi zaka san cewa a imani yana buƙatar aiki nan gaba wasu dalilai za su aka saka mala yace wa ankara kullu wa ankara kullu hadhihi tawaif annahu yanqus duka waɗannan kungiyoyi da ya ambata kungiyar mu'tazila da ta khawarijawa da kungiyar murji'a da jahmiya dukkaninsu ba su yadda cewa imani yana raguwa ba ba su yadda cewa imani yana raguwa ba saboda mai saboda sun ce wilaya da ba'a bai bari karuwa ba saboda yanzu an yi yadda yana raguwa za a yi take na yana karuwa to ba ba yadda yana raguwa ba bai tana yi maganar karuwa والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص صحابي duka. ya tabbata daga wajensu cewa imani yana raguwa yana karuwa yana raguwa wa huwa qawlu a'immatu sunna kuma wannan shine maganar limaman sunna duka duk sahabbai babu wani wanda aka taba rawaito wani wata maganar sa da take nuna akasin haka cewa imani yana karuwa yana raguwa saboda ayyuka da muke yi suna daga cikin imani abu darda yana cewa al-imanu yazdadu wa yanqus yana da cikin sunan ibn majah da kitabul sharh usul al-i'tiqad al-sunna na dalika yi haka nan abu huraira shi ma an ruwaito yana cewa al-iman yazdadu wa yanqus kamar yadda ke cikin littafin sunna ta abdullahi ibn ahmad haka nan ibn abbas shi ma ce al-iman yazidu wa yanqus kamar yadda ke cikin sunan ibn majah da kitabun shari'a na al'ajurni da kitabun ibana da ibn babba da kuma littafin sharh usuli itiqadi ahlus sunna da lalakai al-auza'i imam ahli sham yana cewa al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus imani magana ce kuma aiki ne yana raguwa yana karuwa yana raguwa wa man za'ama anna al-iman yazidu wa la yanqus wanda yake cewa imani yana karuwa baya raguwa fahdaruhu fa innahu mubtadi shiga tete ku da shi domin nan bid'a ne wanda yana cikin sunna da lalakai haka nan an tambaye shi auza'i game da shi ƙarin karuwar imani to imani yana karuwa sai ce na'am hatta ya kuma kanci ba zai karu har ya zama kamar duwar kila wa yankus zai kuma rabu ya ce na'am hatta la ya kuma zai jarabuwa har yanzu ba karam da abin da zai rubu zai kare gaba da wanda shi ma yana cikin kitabun sunna da lalakayi sharh usul i'tiqad al-sunna mujalladin sa na biyar ya kawo da nan nusus din haka nan sunna na imam ahmad shi ma ya kawo da nan nusus din a sunna mujalladi ne da zai wahala da duba ba sufyan al-thawri yana cewa al-iman qawlun wa 'amalun wa niyyatun yazid wa yanqus imani magana ce aiki ne niyya niyya yana nufin ikhlasi yana karuwa yana ruwa yazid bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyati yana karuwa da da'a yana ruwa da ma'siya me yasa suka ce bil ma'siyati eh wa yanqus bil ma'siyati saboda in kafirci ne tafiya zai gaba daya karuwa zai ba tace wa yanqus bil ma'siyati lalin kufri idan kuwa ka kafirci ne sai da rasa shi sai da rasa shi da gaba daya kuma anan da suka ce waya musu bil ma'siyati ba wai suna nufin cewa imani baya rubuwa baya rubuwa ba sai da ma'siya yana da suna nufin sai ma'siya ce kawai take rike imani yanzu mutumin da ya tasiri wato ya saba tashi kiyamun laili ya saba yin azumin litinin da alhamis ko ma yana ke abin nan siyamu dawud ko da azumin dawud annabi dawud alaihi salam yana sadaka yana abubuwan alkhairi da yawa imaninsa ya karu kuma karba ya rabu ba ya daina ba amma da masiya ne ya rabu ba da masiya ba saboda zai iya zai iya zai iya karuwa zai iya rabuwa shi yasa a cikin sunna na al-khallal Imam Ahmad yake cewa al-iman yazidu wa yanqus idza idza abin yazidu idza abilta idza abilta khaira wa yanqus idza dayya'ta yake cewa imani yana karuwa da ruwa yazidu idza abilta idza abilta khaira yazid ko kuma idza abilta khaira zat in ka aikata alheri sai ka wa idza dayya'ta naqas in ka bar aiki alheri kuma sai ya tsere sauraka kaga ana ya ragu ba wai don ka aikata sabon Allah ba ya ragu daga yadda da yake lokacin da kake aikata wasu ayyuka da nafi saboda da shi raguwar imani ba dole ne sai tare da masiya da cewa suna faɗa da yazidu wa yanqus yana ce bil masiya domin idan kafirci ne to gaba da yake tafiyar da imani ba ba ba ba raguwa da shi ba raguwa yake yi ba Ali ibn al-Madini yana cewa al-iman yazidu wa yanqus Ali ibn al-Madini malami Imam Ahmad Imam al-Bukhari yana ta al'imanu ya zidu wa yankus yana karuwa yana raguwa abu zura da abu hatim al-raziyani suna cewa adrakna fi jami'il amsari hijazan wa iraqan wa shaman wa yamanan fa kana madhhabuhum al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankus duka waɗanda muka samu cikin malamai na garuruwa daban-daban kasar Hijaz da kasar Iraq da kasar Sham da kasar Yaman dukkaninsu mun samu mazhabarsu ita ce imani faɗa ne furici ne aiki ne kuma yana karuwa yana rufuwa da shi kaga duka a ibatu sunna da sahabbai akan haka aka san su ba wanda aka sani da wani wani kuduri da ya saba ma wannan wa kana ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak ɗaya daga cikin limamai manya malamai manya abu abdurrahman barwazi babban malami a zamaninsa ɗaya daga cikin masu tsoron allah masu takawa masu jihadi mahaddata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa huwa ya tafadalu wa ya tazayaru wannan haka ibnu mahdi ma abdurrahman ibnu mahdi shi ma الوجود لكن كتاب الخلال السنة لخلال السنة لإمام الله بن أحمد الله بن أحمد لكما للتافق الشريعة على جري شما ينجو الإيمان يتفاضل ويتزايد يتفاضل يتفاضل ينافي في ينافي قوته ينافي في توا ينافي في توا معناه والنون ينافي الوني شنو معنى يتفاضل النون ينافي النوني نعم waya ta zayar yana hawa yana karuwa wa yumsiku an lafzi yanqus amma baya ambatan kalmar yanqus sai amfani da yatafadal yatafadal yana fifituwa yadda sanda ka ce abu yana fifituwa ma'ana da wani ya fi da wani na wannan ƙasa yake da na wannan na wannan sama yake da wannan kaga akwai kare akwai rikici wannan da ya sama ya karu wannan ko da ya kasa ya ya rabu to ba sa san su faɗi kalmar nan yanqusu din saboda sun ce kalmar yanqusu ba ta zo a cikin hadisi to ba sa so sai amfani da wata kalma da babu ita hadisi amma dai sun fahimci cewa akwai wanda ya fi wani tun da akwai kalma a za'abu zaka ce wanda ya fi karfi wanda ya fi rauni kaga wanda kasa da yake da to amma kalmar yanqusu ba ta zo ba to shine maimakon sai amfani da kalmar yanqusu sai su ce ya tafadar to yana fifituwa na wani yana fin da wani na wani yana fin da wani kuma wani wani abu ne a hankali ya kamata a yadda to tana ko harkar rayuwar ko harkar rayuwar cikin abubuwa da muke mu'amala da su yaddar wani da abu ya tafi ta wani za ka ga wani kai likitan da kai da shi wani kuma da shi ko kuma kai yadda kai da shi ko ba wani shi ya da shi amma bai kai da kai kai da shi haka a cikin harkar kasuwanci harkar kasuwanci wani wani ya yarda da noma wani ya yarda da kasuwa wani ya yarda da kiwo wani ya yarda da da canji wani ya yarda da jana to yadda kai yadda da wannan sana'ar wani kuma shi yadda sa bata kai haka ba imanin kada ita haka kamar kamar kamar wani wani wasu yana ga tafi kowa yadda yake jin daɗin wasu baya jin ta kowa haka wani kuma ya je Allah ne yake fita to haka a cikin komai dole a samu tafafa yadda ka da ba lallai ta zama yadda daidai da yadda wani ba haka na sha'anin imani yake yadda wani imanin sa ke da ƙarfi wani imanin sa dole ya kasa da wannan ba zai zama ba zai zama dai ba wanda an bace Allah kuka yake wani kuma ana bata Allah yana iski ne kuma dukkan za ka kira sallah za a shiga sabo a yi sallah ne wani kana karanta masa alkur'ani ko ja masa hadisi sai da wasu ka kashe masa gwiwa ko bai yake sai ya sai shi wani kuma lokacin ne zai fara zage-zage to kaga imanin su ne da Allah to kaga mukabara ce kace wai imani da ɗaya ne da dawa da dawa da ɗaya ne akwai mukabara akwai mukabara aje fitulu da wannan fitulun da wannan da wancan da ce suke su da dan an kira su kawai fitila dole a kona su wata haske ta nan da sai ta kashe mana ido wata kuma nan aka kunna ta aka bamu da sai muka ma ga ta da ya kunna amma ba ta haska ba to amma kuma ita ma fitila ce ba kai saka ce gariya ne ba fitila ba saboda haka waɗannan suna cewa ya tafadalu amma ba su amfani da abin nan sai cewa an maliki fi kaunihi la yanqusu riwayata ne malik yana da riwaya biyu shin imani ya zai ko yanqusu ko ya zai amma ba ya cewa ya yanqusu yana da riwaya biyu wanda insha Allah karatu na gaba za mu za mu tashi akan wannan gaba abinda muka yi na daidai Allah ya faru lana da ne ya Allah ya bai mana sallallahu alaihi wa sallam ya nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh